المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo uku ga watan uku 2026 za mu tashi aya ta 282 a cikin suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai mai rahama ga bayinsa ya saukar da wannan aya ita ce mafi tsawon aya a cikin alkur'ani wannan aya ita take magana akan mu'amala ta kuɗi tsakanin jama'a da duk wata mu'amala da ta shafi zamantakewa tsakanin al'umma wannan aya ita ce tsarin yadda za a gudanar da wannan saboda matsayin wannan aya da girmanta da kuma saƙonni da take ɗauke da su mai tarin yawa wasu malaman ma sukan ware ta su wallafa mata tafsirin ta mujalladi guda ko al-imamul qurtubi da yazo kan wannan aya sai ce a ƙarƙashin wannan aya akwai mas'aloli 35 imamu sa'idi da yazo yace ƙarƙashin wannan aya akwai mas'aloli guda 50 haka nan Sheikh Usaimin da yazo shi ma fitar da mas'ala sama da 60 a cikin wannan aya duk masu tafsiri in suka zo sukan ja dogon numfashi saboda abin da wannan aya ta kunsa na hukunce-hukunce da suka shafi ma'amala ta zamantakewa akan harkar kuɗi da zamantakewa na yau da gobe. Wannan aya tana da gaɓoɓi har goma sha shida. Shi ne Allah ta'ala ya buɗe mana gaɓar farko da cewa ya ayyuhan lazina amanu, ya man amantun billahi rabban, wa bil islami dinan. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ya waɗanda suka gasgata suka yadda suka amince da zuciyarsu da bakinsu da gabansu domin imani sai ya zauna a zuci ya zauna a baki ya zauna a gabbai sai zama an samu ƙaunin bin lisani wa atiqadun fil jinani wa amalin bil arkani yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyati sai Allah ta'ala ya kira masu imani Abdullahi dan Mas'ud yace duk sanda muka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to sai mu karkade kunnuwan mu mun san dokar da za ta biyo baya wani abu ne ake so mu yi wanda a cikin yin akwai alherin mu na duniya da lahira ko wani abu ne ake so mu bari a cikin barin ma akwai alherin mu na duniya da lahira Dunan bayan mun saurara bayan wannan kira, sai Allah ta'ala ce, "Iza ta dayantum, idan kuka yi mu'amala ta bashi, bidainin da bashi, wani ya ɗau bashin wani, ko wani ya ci bashin wani, ko wani yana bin wani kuɗi, ko wata yarjejeniya, bashi yakan zama ta fuskoki da dama a hannun mutum. Wasu lokutan bashi yakan zama cewa na ciniki ne. wani lokacin yakan zama na kwadago ne wani lokacin ma yakan zama na sadaki ne wani lokacin kuma yakan zama na rance ne ka zo neman aure amma ba ka da kuɗi to kaga sai a rubuta cewa ya aure ta akan zai ba ta miliyan ɗaya sadaki amma yanzu ba shi da kuɗi so da haka nan da shekara ko shekara ɗaya ko biyu ko wata kaza tana bin sa bashin sadakinta sai a rubuta dama akan ce na kadar ajalan ko a wajen daurin aure akan ce kuɗi hannu ne ko ko bashi zai aure ta to a iya daura maka aure bashi daga baya sai a rubuta takarda wane ya auri wance akan sadaki miliyan ɗaya amma yanzu da aka daura auren ba shi da kuɗi don haka an sa masa ila ajalin cewa zai biya ta sadaki nan da lokaci kaza to ko mutuwa ya a wannan tsakanin kafin ya biya ya zama bashi kafin a raba gadansa sai an ware mata ainihin sadakinta ko kuma wani ne ya zo zai maka aiki kuka yi jinga da shi sai a rubuta za ka yi min aikin gida ko kamfani ko gona ko kaza sai a yi jinga a rubuta ga yarjejeniyar da aka yi in ka gama za a biya ka kaza ko kafin ka gama za ka karɓi kaso kaza in ka gama za a cika maka kaza duk wannan ana son a zauna lafiya sai an rubuta da haka malamai suka ce da suka duba mu'amalar da take buƙatar rubutu da sa ido sai da suka gano mu'amala guda kusan 29 wacce take gudana tsakanin mutane duk tana buƙatar rubutu na farko shine ciniki kaga in za a siya ko a siyar sai ma an rubuta mu ne anan komai kankantan abu fa kaje ƙasar turai sai an rubuta receipt tunda su ba a ciniki na tayawa tayawa zaka shiga supermarket ne ko ka shiga plaza ko waye duk abin da ka siyo zaka zo a rubuta maka receipt komai ka ɗauko akwai rasi komai ƙanƙantar sai an sa shi a rasi a yanzu ma mu an fara yin wannan ko masu mall mall da masu plaza plaza da masu manyan kantina ai duk abin da ka yayimo ka yayimo sai ka zo wajen kashiya a nan za a rubuta maka rasit ɗin abin da ka siya gaba ɗaya to wannan shi ya fi kai tsaye ko ka je wani abin baki bai maka ba ko an samu matsala wanda ake dawo da shi ne sai ka dawo da shi wanda ba a dawa da shi ba ne dama an rubuta maka komai a jiki wannan an siya ba a dawa da shi da irin waɗannan yakan warware rigima in ta taso da haka ciniki yana cikin abin da ake rubutawa na biyu maganar riba da Allah ta'ala ya hana ya soke ta to shi ma an ba da kuɗi ana son a karɓi asalin kuɗin ba tare da kuɗin ruwan ba ana yin rubutu akwai bashi ko rance da ake ba wa mutum cewa ga bashi ka je ka juya ko kuma ga bashi an baka ka je ka kashe ka yi bukatar ka kuma a rubuta ranar da zaka dawo da shi sannan akwai rahanu mun ce dama ba da bashi kala uku ne akwai bashi da rubutu da shaidu akwai bashi da karɓar jingina akwai kuma bashi da aminci da amana shine ka ce to kawo wasu takardu a ajiye ko a riƙe na gidanka ko na kangonka ko na gonarka ko abin hawanka ko tufafinka ko dabbobinka a ajiye su a matsayin jingina idan ka kasa biyan bashin nan to dama ga jingina nan sai abin da aka jinginar sai a siyar da shi to shi ma akwai ka'idodin jingina din sannan akwai salami da ake yi wanda shi ma nau'i ne na ciniki mutum mai gona zai ce to na siyan maka da buhu kaza a cikin wannan zuwa shekara kaza za ka bani kuɗin da sha'ani na yanzu ni kuma in dinga biya ka duk shekara ina baka buhu kaza har na biya ka shi ma suna yin wannan sannan akwai hawala shine wato kai gami mutum kana bin wani bashi shi ma yana bin wani bashi cewa to kai ka karba a hannun wane ko kai ka je ka karba a hannun wane shi ma yana nan a shari'a ana rubuta shi akwai wakala ka ce kai wakili na ne ka siyar ka siyan min ka karba ka juya min wani wakilin akan bashi wakilci har ma ya auren maka har ma ya maka saki ya sai maka abu ya siyar maka kai baka da lokacin siye da siyarwa baka da lokacin aure da saki to shi zai ga matar da ta dace shi zai auro ma in ko ba ta yi ba shi zai sakan maka eh wakili kenan ya shiga cikin wakilcin komai to shi ma zai iya nada wakili alwakil akwai wakilil wakili ma shi ba ya nada wakili to akwai wakili mutlaki akwai wakilin da zaka bashi dama a iya kaza na baka wakilci banda harkar aurar da ƴaƴana banda banda auro min banda saki banda kaza banda siye banda siyan min amma duk abin da kaga zan yi ka shiga to za ana sa wannan wakala yanzu ake sa akwai lauyoyi ma da ake ɗauka akan wannan aiki akwai kafala kuma mutum ya tsaya wa wani ya bashi da mani a ce na tsaya masa ya je kasuwanci ko ya sana'a idan ya cinye kuɗin ni zan biya shi ma akwai wannan akwai kuma daman shine mutum ya tsaya wa wani in asara ta taso ta faɗa kansa akwai kuma hajar a ce an sa wa mutum wato da baibayi an masa tarnaki ba zai sarrafa kaza ba ko ba zai sarrafa kudinsa ba saboda rashin hankali ko wawanta ko rashin wayo ko rashin kwarewa ko kuma wani dalili da ya jawo za a yi masa hajaru din akwai sharika ita ma kashi-kashi wajen biyar ce za a yi sharika a kamfani da wane da wane sun haɗa kuɗi za su yi kamfani su dinga kasuwanci ko su dinga sana'a ita ma sharika din kala biyar ce sharikatu inan ne ko sharikatu wuju ko sharikatu mudaraba ko sharikatu abdan duka sunan kala-kala sharika ku haɗa kamfani kai da wane shi sa ba abin da yake kawo kasuwanci albarka irin na kamfani inda akwai amana akwai yarda to kamfani shine kowa ya kawo kuɗi a hada a dinga kasuwanci ana raba riba sannan akwai abin da ake kira kuma ijara ka ɗauki mutum kwadago zo ka nome min zo ka sare min zo ka dasa min zo ka yi min aiki shi ma ya lissafa nawa za ka biya shi in ya gama aikin shi ma ana rubutawa saboda kada rigima ta taso ya ƙara ma ko ka rage masa sannan ana samun muzara'a ka ce ina da gona amma ni ba ni da lokacin da zan noma ta kai ka zo ka sa taki ka sa komai kai noma in mun gama sai mu raba ribar da aka samu shine muzara akwai musaqatu kuma shine irin abun da su ba noma su ake ba ruwa ake ba su irin inibi irin dabino irin abubuwan da su ruwa zaka ba su sai wani ya zai ce ni ba ni da lokacin da zan ba abin nan ruwa in sa mata takin kula da shi kai zo kai wannan aikin ribar da muka samu sai mu raba duk wannan ana yi saboda kowa ya samu sannan akwai shufa'a wanda ake yi mutum zai siyar da gidansa da makocinsa ya fara gaya wa makocin abinda suka yi tarayya hanya ba duk akwai sharuɗan yadda ake yin shufa'a din nan ko riko da shufa'a sannan akwai ajiya wani zai zo ya ba wani ajiya ungo kuɗi ajiye mu ungo kaya ajiye mu ungo amana ajiye mu ita ma wani ajiya tana buƙatar sharuɗa da ƙa'idodinta da ake yin ta ita ma a rubuce akwai kuma ariya shine aro na zo zan karɓi aron mota ko aron kaza ko aron kaza ko aron kaza ko aron duk abin da za a yi aro to shi ma ana buƙatar a bada aron amma a rubuta a ƙa'idodi sannan akwai abin da ake kira gasubu wani ya ƙwace ma wani wani abu shi ma akwai ƙa'idodin da ake bi wajen ƙwato masa da kuma hukunce-hukunce da suke hawa kan abin da aka ƙwace da wanda ya ƙwace da wanda aka wa ƙwacen sannan akwai sulhu a kira jama'a zuwa yi musu sulhu ko suna faɗa ko suna rigima ko akan kuɗi ko akan mulki ko akan kaza a kira su kowa ya ɗan rage wani abu sai a samu wani mahaɗa a haɗu a daidaita shi ma ana yin wannan yana ciki akwai musabaka da ake yi musabaka ta ta koyan harbi ko ta koyan gudu ko ta tsere da sauran duk musabakoki da suke da amfani kamar musabaka akan ilimin qur'ani ko musabaka akan ilimin hadisi ko musabaka akan ilimin fiqh an ga mutane sun kaurace ilimin qur'ani ko sun kaurace ma ilimin fiqh ko ilimin hadisi a dinga sa musabaka ana shirya tambayoyi ɗari a ce duk wanda ya zo ya ci za a bashi kyauta kaza sai ga mutane sun haddace wanda ya haddace hadisi dubu daga kaza zuwa kaza ko ya haddace riyadu salihina ko ya haddace kitabun tauhid za a yi masa kyauta wannan musabaka ce da za ta zaburar da mutane su ta karatu haka nan musabakar qur'ani musabakar hadisi musabakar fiqh duk malamai sun riskar da ita cikin nau'in musabakar da ya tabbata waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi tunda an duba illar da ta sa ake yin wancan don a samu ƙarfi ne don a samu yadda za a kare musulunci ne to ko ba a kare musulunci da wani abin da ya kai ilimi duk ƙarfinka duk dabararka da iya yakinka in baka da ilimi to barnar da zaka wa musulunci ta fi yawa akan sauran wan to da suke ganin wannan cikin qiyasul aulawi za a iya shigar da wannan sannan akwai kuma ihya ilmawat ka je ka tarar da ƙasa matacciya a can bayan gari ka gyara abakka ka mai da ita gida ko gona ko kango ko ka mai da shi wani gurin kamfani da makamantansu shi ma akwai ka'idodin yin haka akwai ji'ala a ce abu ya bata wanda ya ganshi ko ya ga inda yake za a bashi kaza game da zaka ga hukumomi suna yi daidaikun jama'a ma suna yi yaro ya bata ko dabba ta bata wanda ya gani ko waye ya gani in ya kawo za a bashi kaza ko mutumin da ya fallasa kaza za a bashi kaza akwai kuma lukuta tsuntuwa da shi hukuncin tsuntuwa tsuntuwa nan da ka gani akwai hukunce hukuncen shari'a a kanta ba ka koyan ka gaba a ƙasa sai ka ɗauka ko ka sa a jihu ba akwai ƙa'idodi akwai dokokin tsuntuwa akwai nau'in abin da za a tsunta akwai wanda ake cigiya ma har shekara guda da sauransu akwai kuma laƙi tsintaccen ɗa wani ya gaji da ɗansa ya kai bakin hanya ya ajiye ya tafiyarsa wani ya zo ya tsinta ko yaro ya ɓata ko yaƙi ya kora su ko talauci ko matsaloli su sa a zubar da yara akan titi ka zo ka tsinta ka zama gatan yaro ka sa shi a makaranta ka ba shi ilimi ka yi kaza wani ana kiransa laƙi shi ma yana da nasa hukunce hukunci sannan akwai kuma hiba da atsiya mutum ya ba wani kyauta kyauta uba ya ba ɗansa ko uwa ta ba ɗanta ko ko aboki ba abokinsa kyauta da ka'idodinta inda ake yin ta da inda ake riƙe wanda aka ba kyautar da ka'idodi da sharaɗin karɓar kyautar da bayar da kyautar da abin da aka yi kyautar da lokacin da aka yi kyautar duk an yi la'akari da wannan a shari'a sannan akwai wasiya da mutum zai iya ce in ya mutu a ɗauki kaza a cikin dukiyarsa a raba ko kuma a bawa da kaso kaza ko kaza ko kaza akwai miras ma gado da za a raba bayan mutum ya rasu akwai kuma itikewa 'yancin bawa 'yanta bawa ce ce ‘ya'yanta bawansa ko kitaba ko kuma abin da ya shafi tadbir akwai aure da hukunce-hukuncensa duk wannan mu'amala ce fa take haɗa wani da wani sai shari'a ta shigo don kada a samu wani ya cuci wani ko wani ya shiga haƙƙin wani sai shari'a ta shigo ta tsara yadda za a yi komai ba tare da an samu cuta da cutarwa ba shi sa Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala ta bashi ila ajalin zuwa ga wani ajali musamman abin ambato ko kuka san lokacin wata ɗaya ne wata biyu ne kwanaki ne shi kansa ajali shi sa Allah ce musamman akwai ajalin da ba musamman ba kamar ka ce musiya na ba ka rancen kuɗi kai ka karɓi rancen kuɗi na amma lokacin da za ka dawo min da shi lokacin da wato wane ya dawo daga tafiya yaushe zai dawo ko bai dawo fa tunda kaga lokaci ya zama majahul yasa Allah ce zama ila ajalin musamman ma'alum kenan musamman a ambaci lokacin kada a ce zuwa abin da ya sawwaka ko zuwa lokacin da na samu wannan duk ba ajalin musamman bane ajalin ne amma ba musamman ba ko kuma zuwa sai akuyata ta haihu ita ma ‘yar cikinta ta haihu lokaci yaushe kenan ka gani to ko kuma zuwa har zuwa lokacin da wane ya yi aure ya haifi ɗa shi ma ɗan ya yi aure ya haihu shi ma shekara nawa kenan duk kaga wannan ajalin ne amma ba musamman ba ma ma'alum ba to zala ajalan shi sa Allah ya ce ajalan ya zama musamma wanda za a iyakance wata kaza rana kaza ga wata kaza in wata aka faɗa to a faɗi date a faɗi shekara a faɗi wata a faɗi date na watan sannan kuma a faɗi rana rana sha rana uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida haka kowa ya san rana uku ga watan uku yau kenan ko uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida a rana aka rubuta an bada abin da kuma za a dawo da shi uku ga watan hudu 2026 kaga wata ɗaya kenan daidai to sai an haddade wannan amma kada a sa wata kalma da za ta kawo rudu ka a sa wajen sa ajali din nan a sa ajalin da ba za a iya tantance shi ba ko ajalin da zai kawo rudu ko ajalin da babu ko a sa kawai zuwa ga wani wata wani wata ai bai fito ba ko wata rana bata fito ba ko wata shekara wace wace shekarar aka ce zuwa wata shekara kaga an sa rigima zuwa wani wata wani watan zuwa wata rana wace ranar dole waɗannan uku sai an tantance su wata shekara kaza a sa shekarar a sa watan a sa ranar wasu ma don bin diddigi har lokaci suke sawa a ranar ma zai kawo masa karfe goma na safe ranar litinin ko sha biyu ko karfe biyu saboda in wani dalili zai sa a wuce biyun a gaya maka amma dai a ranar za a gama don wani ka iya cewa ya iya zuwa ya iya cewa ka iya cewa da safe ya kawo da yamma tayawa kuma da yamma an samu matsala shi sa Allah ce ila ajalin sai ce musamma sai ce faktubuhu to ku rubuta shi wannan shine umarnin idan za ku yi mu'amala yarjejeniya ta bashi shi yasa ce bidainin ila ajalin musamman zuwa ga lokaci abin ambato faktubuhu ku rubuta shi kun ga Allah ya bada umarni a koyi rubutu kenan a iya rubutu saboda duk abin da za a yi a dinga rubutawa kenan ashe sana'a rubutu sana'a ce babba mutum ya kamata kuma ya iya rubutawa ya iya karantawa ya iya karantawa ya iya rubutawa wannan ita ce gaba ta farko in kuka yi mu'amala ta bashi a tsakaninku zuwa lokaci abin ambato to ku rubuta kaga gaba farko kina a wannan gaba Allah ta'ala ya gaya mana mu'amala za ta iya faruwa tsakaninmu ta kuɗi wacce za a iya ɗaukan bashi zuwa wani lokaci ko a ba da bashi zuwa wani lokaci to Allah ta'ala ce a tantance lokacin sannan kuma a rubuta to bayan Allah ta'ala ba da wannan doka ga duk kowa da kowa kowa ya shigo ciki to sai kuma ya fara faffasa mana umarnin da ke karkashin wannan sai ce wal yaktub bainakum katibun bil adl sai Allah ta'ala a wannan jimla ta biyu sai dawo kan mai rubutu kaga mai rubutu baka samu wanda ya iya rubutun kuma ƙwararre ba kuma wanda ya san dokokin rubutu ba shi ma zai je iya sa wata kalma da za ta iya zama rudu ko yanzu misali kudin dubu ɗari ne zero nawa ya kamata a rubuta guda biyar to guda biyar ɗin a ina ake yin kwama bayan biyu ko bayan guda biyu in ya kwama bayan guda uku sun zama nawa na ko ya ƙara zero zero biyar sai ƙara zero ɗaya ya zama miliyan ɗaya kaga wannan ziron sai ta da rigima ko ya bada space ɗin da za a iya ƙarawa shi yasa an ka zo ƙarshe sai ka ja layi gindin ziron ƙarshen sai ka ja layi kai gaba ya zama ka toshe gurin da ba za a iya samun wani space da za a iya ƙara wani abu ba shi yasa za ka ga banki saboda an koya musu ƙa'idar rubutu in kai gyara a cek ba kai sign a gurin ba ba su fitar da kuɗin ba so da ta yi wani ya rubuta maka miliyan ɗaya ne sai suka ga ɗan biro wani ɗan kalar bairan ta bambanta an ɗan ƙara zero sai ce koma mai cek ɗin ya sake yin sayin cewa shi ya wannan gyaran saboda wannan sai sa ta yi wa rubuta maka dubu ɗari ne yana sai taimake ka kai kuma sai ka ba hanya ka ƙara zero ya zama miliyan ɗaya to kaga sai zama rigima ishe sa mai rubutu sai ya yi taka tsantsan akan kalmomin da zai rubuta da adadin kuɗin musamman wajen adadi kuma shi sa wata ran bayan an sa su in number sai kuma an zo an sa su in figure sai an rubuta 1000 a rubuta da abin nan eh saboda a ƙara tantancewa kuma an je a ƙarshe a sa only yawa iya wannan kaɗai saboda ka'a ka'a ce iya su kenan sai a kuma a toshe gurin a ɗanyi sayin saboda kada a ba da space ɗin da za a ƙara sannan wasu lokutan takaddun ma da aka yi rajejeniyar sai an musu namba in an musu namba wasu lokutan ma sai an wa kowace sayin don ba haka ba wani zai iya zuwa ya zara takardar ƙarshe ko takardar tsakiya ya canza ta sai ya mai da ita shi sa wasu in suka ga cewa an ɓalla takarda an sake sa mata fin to ba za su yarda da ita ba saboda an sa fin so biyu an cire sai su ce wannan takarda a gyara ta wani ya duba ya ga nambar ta bambanta je ga ɗaya sai ya ga uku ina ina takarda ta biyu sai ya ce a mai da wannan takardar wani ka kai masa takarda ba nambobi ba zai karanta ba wani ka kai masa ba sign ba zai wani in ba date ba zai karanta ba to duk abin da zai sa takarda da rubutu ya zama an bi ka'idar sa saboda magana ce ta kuɗi wasu lokutan fa biliyoyi ne billions ne fa za a rubuta akan takardar to kaga in aka yi sai an ba kowa ya karanta ya duba ya gamsu tsakanin mai kuɗi da wanda ake bi bashi da mai rubutu da shaidu kowa sai ya san akan me zai shaida to da haka wannan shi sa Allah ce wal yakatub bainakum katibun shi katibun shine wato mai rubutu Allah ce katibun fal yaktub wal yaktub ya rubuta bainakum tsakaninku bil adali da adalci adalci shine a saka komai inda ya dace kenan ana son mai rubutu da zai yi rubutu a tsakanin bashi ko yarjejeniya ya zama yayi rubutun nan da adalci mai adalci a wajen rubutu kada i rage kudin kada ya ƙara kada kuma ya sa wata kalma da za ta kawo rudu in an zo ba da shaida a sa wata kalma da suke ɗaukan ma'anoni da yawa wacce za ta iya ba da rudu da sauransu sai Allah ta'ala sake koma kan da shi mai rubutu domin da nan matsala take ba a ware rubutu ba akwai matsala sai Allah ya ce wala ya aba katibun kun ga Allah ya ce katibun faktubuhu ga katibun ga kuma wani katibun din Allah ce wala ya aba katibun kada mai rubutu ya ki an ya katuba ya rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi dama yanzu ma biyan mutane ake yi ko ma za a biya mutum ne ya rubuta tunda yanzu misali shaidu ma yanzu karɓa wani abu suke yi da ku mai shaida yana ba da shaida ne tsakani da Allah mai rubutu mana yi tsakani da Allah amma yanzu kamfanin rubutun da kamfanin shaidar su ma akwai fasanta ɗin da suke karɓa ko da lauyoyinka da lauyoyinsu saboda rashin gaskiya ya yi yawa shi sa ake ƙara wasu abubuwa saboda a ƙara tsare dukiyar mutane an ga yadda Allah ta'ala ya nanata ya nanata ya ƙara jaddadawa ya jaddada saboda a wajen rubutun nan a nan za a iya samun matsala sai ce wala ya aba katibun me ya aba kada ya ƙi ko katibun mai rubutu an ya katuba ya rubuta kama allamahullah kama yadda Allah ya sanar da shi ashe Allah ne baka ilimi na karatu da rubutu haka kware ka zama sakatare ko ka zama lauya ko ka zama kwararren masani da ake gayyatarsa ya zo ya rubutu akan yarjejeniya ko ta ƙasa da ƙasa ko ta gari da gari ko ta jiha da jiha ko ta kamfani da jiha ko ta kamfani da ƙasa ko kamfani da kamfani ko kamfani da mutum ko mutum da mutum da ana yin waɗannan yarjejeniyar sai Allah ta'ala sake komawa dai kan mai rubutu karo na nawa kenan karo na hudu fal yaktub Allah ce lalle ya rubuta lalle fal yaktub ya rubuta wal yumli allazi alaihi alhaq to sai aka dawo bangaren kuma dama mutum biyar ake bukata a wajen bashi na farko mai bada bashin na biyu mai karɓar bashin na uku mai rubuta bashin Na hudu masu ba da shaida a kan an karɓi bashin an kuma ba da bashin sai kuma lokacin da za a dawo da kuɗin ko za a dawo da kayan ko kuma za a ƙare yarjejeniyar ana buƙatar waɗannan abin guda biyar to waye ya kamata kamar mun yi tambaya muka ce Allah subhanahu wataala kada ta cewa a rubuta a rubuta a rubuta don an zo rubutun wa zai faɗi abin da za a rubuta sai Allah ta'ala ya ce wanda aka ba kudin shi zai faɗi abin da za a rubuta domin shi zai ikirari idan ni ne na baka kudi ni na rubuta zan iya ƙara ma amma kai da kai kai ka karɓi kudin kaga ba za ka ƙarawa kanka ba saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya ce shi wanda aka ba kudi shi zai yi shufta ana rubutawa ko an rubuta shi za a fara bawa ya karanta domin shi za a laftawa kudin ya fara gamsuwa tukunna ya fara sa hannu kisa Allah ta'ala ce wal yumlil allazi alaihi alhaqu allazi alaihi alhaqu wanda bakin yake kansa shi zai shekar kuɗi wal yumlil to shi zai shifta ma'ana shi zai dinga faɗa ana rubutawa shi zai shifta shi zai imla na abin da za a rubuta to sai Allah ta'ala ce wal yattaqillaha rabbahu amma shi ma ji tsoron Allah kada ya karɓi dubu ɗari ka san wancan bai iya rubutu ba ka rubuta dubu goma ko dubu hamsin Allah ta'ala ce wani yattaƙillaha rabbahu ya ji tsoron Allah ta'ala mahalicinsa wala ya bi minhu shai'a kada itauye ba a ce kai ya ƙara ba don ya ƙara kansa yawa in ga Allah bai ce kai ya ƙara ba saboda shi ma din ba zai ƙara ba ka karɓi dubu ɗari ka sa ɗari biyu in ka sa ɗari biyu ai ta kai wanda ya baka bashin shi ta kai gaba shi yasa Allah ce kakka tauye domin anan tauye wacce ta fi abin tsoro amma ba zai ƙara a kansa ban ya ƙara a kansa ma shi ya jawa kansa amma zai iya tauyewa shi yasa Allah ta'ala ce ji tsoron Allah mahaliccinsa wala ya bukhas minhu shay'an kada i tauye komai daga abin da ya san ya karba na bashi sai Allah ta'ala sake komawa kan shi dai wannan mutumin mai rubutun wanda ya karɓi bashin ma'ana wanda ya karɓi bashin wanda yake shifta ana rubutawa sai ce fa in kana allazi alaihi alhaqu can ma an ce wal yumli lillazi alaihi alhaqu kun ga dai magana ake a kansa har yanzu allazi alaihi alhaqu wanda bashin yake kansa in ya kasance safihan wawa ne kaga bai san me zai rubuta ba sai Allah ya ce a taimaka masa wajen rubutun safihan safu yakan zo mutum wani wawa ne wani akwai yarinta wani akwai wauta wani akwai tsufa wani akwai rashin kwarewa akwai rashin iyawa akwai rashin gogewa akwai rashin sanin harkar kuɗi yasa ake shigo da ƙwararru su taimaka maka in mutum ya san bai da wayan kasuwanci ya ɗauki ƙwararru ya dinga biyan su suna shige masa gaba domin su taimaka masa yana biyan su su suna da wayan da ba za su bari a cutar da shi ba sai Allah ta'ala ce in wanda haƙƙin yake kansa ya zama wawa wawantaka taka zo mutum ta fuskoki da dama daga ciki akwai yarinta mutum hankalinsa bai kai ba wala tusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama akwai yarinta akwai tsufa akwai rashin kan gado akwai rashin wayo akwai rashin gogewa akwai rashin kwarewa akwai gabunta akwai kaza akwai kaza au da ifan ko mai rauni ne yana da rauni raunin jiki ko raunin kwakwalwa ko raunin tunani shi ma zai iya fadawa ciki da yawa ko kuma nauku aula yastati'u an yumilla ko ko ba zai iya yin shifta ba yana da in'ina wajen faɗar dubu zai iya cewa dubu goma kaka ne wajen faɗar miliyan ɗaya zai iya sakin baki ya ce miliyan biyu kaga ya jawa kansa ya ɗora wa kansa ishtar ce la yastadi wa an yumilla to fal huwa fal yumlil waliyuhu sai a nemo wakilinsa waliyinsa wakilinsa waliyinka zai iya zama babanka ko wanka waliyai dai ga sunan da yawa kuma waliyinka zai iya zama na kusa da kai amintaccenka yardajjenka tunda ai yardajjenka da wuya a haɗa kai da shi a cuce ka to sai Allah ya ce waliyinka ya zo ya tsaya ya ce wane ya karɓi kuɗi kaza ne kuɗin a rubuta kaza ya karɓa ko kaza ake bin sa ko kaza ne a hannunsa an yi kirada an yi mudaraba an yi musharaka an yi kaza an rubuta kuɗin kaza ne ga lokacin da ya karba ga lokacin da za da su ga yadda za a raba riba an kasuwanci ne to Allah ta'ala ya ce shi ma sai ce bil adali kun ga kalmar bil adali ta sake maimaituwa wal yaktubu bainakum katibun bil adali falyum lil waliyuhu bil adali nan ma Allah ya ce shi me wato waliyin nasa yayi shifta yayi imla'i abinda za a rubuta din nan amma fa ya adalci kada ya ƙara kada ya rage to yanzu an gama da bangaren mai rubutu da mai shiftar rubutu da mai karɓar bashi da mai bayar da bashi sai wa suka rage sai ɓangaren shaidu ta ce wasu tashidu bayan ga rubutu ɗin kuma don a ƙara kun san kuɗi fa ba abin wasa ba ne kun ke ɗaukar su da wasa Allah kan ka ɗauki kuɗi da wasa al'amarin kuɗi ba na wasa ba ne wani kana ganin sa naka ne akan kuɗi sai ku ɓata yanzu wani ya zo ɗauki yaron kanti ya saka masa miliyan goma a kantin ya ce ya dinga juyawa ba a yi nawa zai bashi ba ba a yi nawa ne nasa ba kun ga dole a samu matsala ana nana nan sai kanti ya kai miliyan talatin sai yaro ya ce ina nasa sai ɗauko miliyan biyu ya bashi kaga ko 10% bai bashi ba amma kaga da an yarda shi kuma sai ya ce bai yarda ba to kuma ba wata takarda rubutacciya kaga da tun farko an yi cewa to na sa maka miliyan goma ina jin haka inyamurai suke yi ko yasa kaga ba sa yawan rigima akan wannan na sa maka miliyan goma ka juya idan ta kai miliyan kaza to kana ko kuma ka bani miliyan kaza ko idan an samu riban miliyan kaza shikenan ka sallame ni ka ci gaba da tafi da kantin ko kuma an samu kana da 50% ina da 50% so lokacin da suka kai miliyan 30 din nan da da rubutu nawa za a bashi a'a ai sai an ware goma farko goma za a bashi tunda ai 20 ne ribar goman wancan tana nan yanzu an samu riban miliyan 20 ya dauki miliyan 2 ya bashi kaga 10% ya bashi kuma shi bai dauka za a bashi 10% ba don shi ya ta juya wannan goman har ta zama 30 amma da yake ba a rubutu yanzu mafi yawa yaron kanti ba a rubutu babu yarjejeniya shi sa a ƙarshe ko ya cuce ka ko ka cuce shi in wani ya gan sai ya dinga ɗiba ba a sani ba shi kuma daga cin kuɗin ko shi kuma in yaga kuɗi sun yawa sai ya ga ya za a yaron nan a ce kawai yana zaune a cikin kuɗi kuma an bashi kaza me ya jawo musu wannan rigimar rashin rubutu ko aure za ka yi za ka auri wata ce maka fa ni ina son yin karatu ko to me ya kamata a yi sai a rubuta zai aure ta amma da sharaɗin za ta yi karatu amma za ta tsara mutuncinta a lokacin karatun in ya ga wani abu da bai yarda da shi ba zai iya dakatarwa ta ga dai an yi rubutacce amma sai an yi sai mutum ana tsaka karatu sai ya ga ta samu ɗa ɗaya biyu uku sai ya ce a daina ko ba dole a daina tunda yanzu ya za ta yi ko kuma za ta yi aiki ko za ta yi karatu ko kuma ta ce in za a yi aure ba za a haɗa su a gida da wacce za a auro ba to ba a yi a rubuce ba duk sharaɗin da bai saba shari'a ba in za a yi a rubuta wannan rubutun shi ne in an samu saɓani kansa ake komawa in ba wannan to akwai matsala shi sa Allah ta'ala ce idan ya zama wasu ta shidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajenku a nemi maza guda biyu amintattu masu shekaru masu hankali balagaggu masu ilimi masu basira kuma sannan yardaddu imman tarzauna mina shahada sai kun yarda da su yardaje ne wanda ba za a je haɗa kai da shi a canza takarda ko a zo a ce kai wane ba ya karɓi kuɗin wane ba ita yana manta ɗayan ne ba shi cin hanci sai ce anya ko a gaba na aka kana nan fa alaji ce ka ina jin na manta to nawa ne kuɗin ya ce ka ina jin kamar sai ya yanko ƙasa-ƙasa to kaga shaida ya zama matsala kuma da shaidarsa rubutun kaɗai ba zai wadatar ba sai an haɗa da shaida shaida kaɗai ba za ta wadatar ba sai an haɗa da rubutun don aka samu rudu tsakanin masu ba da shaida ba amintattu ba ne wanda za a iya ba su kuɗi ne su canza shaida tun yanzu ana siyan mutum ya je ya shaidar zurmana ya sani ya ce bai sani ba ko bai sani ba ya ce ya sani shaidar zur dama ka je ka ba da shaida akan abin da baka sani ba ka ce ka sani ko ka sani ka ce baka sani ba a ce kai an kai ni ƙara kotu amma kai kaga abin nan ko kai kake shaida nawa za ka siyan min da shaidar taka in an je ka canza ta ko mutum ya taimi ƙwararren lauya da zai je ya ruɗa masu ba da shaidar ce kai a gabanka akai eh to lokacin da kuka yi ɗin wani kaya ya sa kuma yana kallon ina daidai haka yake kallo ko haka bayran da aka rubutu da shi bayran da aka rubuta shuɗi ne ko kuwa baƙi ne sannan duk bayro ne ko ko dai wani kala ne daban sai ta maka tambayoyi ita takaddar akwai zane a jikinta ko ba zane a zaune yake ko a tsaye da yamma ne ko da safe din kamanta sai ce ranka da a kori shari'ar nan ma shi shaida bai ma rike shaida me shigar da kala kaya da kaza da kaza a cikin shaida saboda a ƙara rudar da akwai lauyan da shi ko baka da gaskiya sai ya kare ka amma akwai lauyan da in baka da gaskiya zai ce maka kai alaji tsakani da Allah zan iya kare ka amma baka da gaskiya in na kare ka a duniya wa zai kare ka a gaban Allah to da aka shawara ta ka ba su kayansu kawai ta irin wannan lauyan baya samun kwastoma da yawa eh baya samun kwastoma da yawa amma kuma zai fita a lahira shi na Allah ta'ala ya ce wastashidu shahidaini shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu wato shaidu guda biyu daga cikin mazajenku fa in lam yakuna to wasu lokutan za a yi magana kudin ma kuma babu namijin babu namiji ko a gurin ko kuma namiji ɗaya ne to sai Allah ta'ala ya faɗi mafita ta biyu sai ce fa illam yakuna rajulaini idan ba su kasance mazaje guda biyu ba waɗanda suke gurin da aka yarjejeniyar to farajulun a nemi namiji ɗaya wa mura'atani da mata guda biyu sai Allah ta ce mimman taradawna mina shuhada'i daga waɗanda kuka amince da su saboda adalcinsu da kirkinsu da gaskiyarsu mina shuhada'i daga masu ba da shaida to sai Allah ta'ala gaya mana dalilin da yasa ya ce a sa mata biyu sai ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda idan ɗaya ta manta ɗaya sai ta tunatar da ita an san mata in dai suna aikin su da ya kamata na kula da yaro to ba abin da yake kawo mantuwa irin kula da yaro malam ba ta uban maka yaro a gida ba har sunanka da daɗin da kake ciki sai ka manta idan aka ce yau awa 24 mace ta goya maka jaririnta a baya ta ce mai gida yau kai ka kula da wannan to na gaya ma sunanka sai ka manta an ba sa don shi kaga yaro ba dukansa za a yi ba ba tuntsirar da shi za a yi ba ba buge shi za a yi ba wani lokutan kuma abin da zai gaya maka ma yana so ba za ka gane ba da kuka yake neman abinci da kuka yake neman ruwa da kuka kuka shine sakonsa to za ka gane wannan kukan na yunwa ne wannan kukan na koshi ne wannan kukan na tsiya ne wannan kukan na bacci ne wannan kukan na gajiya ne duk uwa a sautin tana bambancewa bisa aka baka renon yaro an haɗa ka da aiki to mace da za ka ga wata ga wani a cikinta na'am ga wani a bayanta ga wani a hannunta ga ƙanana masu tafiya makaranta ga masu zama ga waɗanda ba su da lafiya za a kai su asibiti ga wanda likita ya ce a dinga ba shi magani lokaci lokaci ga wanda ya je ya buge ana bari bari wani yana bari bari a can wani ya fankaro wancan wani ya ɗauko wancan wani ya tuntsirar da wancan wannan za ka sa shaida na'am ga girki ga mai gida ga yaran gida duk ana ta kula da mai gida ta kula da yan gida ta kula da bakin gida ta kula da kayan gida in ma da masu aiki a gida take kula da su in ko ba masu aiki ita take yi to wannan dole yanayin ta na halittata za a iya samun ta manta wasu abubuwa to shi sa Allah ta'ala ya ce a hada mata biyu kun mamaki da wuya su biyu su mantuwa ta ce ke za mu je guri kaza ta ce la na tuna wallahi suna da wannan da wuya ga su biyu sun yi mantuwa ko biki aka sa ko wani taro za a yi ko wani waye in dai su biyu sun sani to za ka ga in ɗan kusa ta ce ke ta ce wallahi ko na manta kin tuna mu ke kuma kaza ma kin manta ke ma ta ce eh wallahi na tuna haka Allah ya halicce su kuma wannan shine kwarewar su da ba sa manta abubuwa yadda kwakwalwar su take kwasa abubuwa da yawa ai da mun shiga uku mu ma mu cusa musu ya'ya su cusa musu yara su cusa musu masu aiki su cusa musu wancan yaron yayi kaza wancan ya mata kaza wancan ya mata to da ba ta mamanta waɗannan abubuwa wata ran sai ta haɗi zuciya ta mutu ita abu ɗaya ne ba ta manta abin da kai mata na tsiya amma duk abin da kai mata na kirki za ta iya mantawa abin da ya shafe ta ka ce lissafi abin da na miki na kirki ta ce duk na manta to na tsiya fa ta ce akko bairo kamala su kenan mata ba bayan Allah saboda haka Allah ta'ala ya ce wato wala ya aba shuhada'u sai Allah ta'ala ya dawo kan masu ba da shaida ko wala ya aba shuhada'u wata ran saboda wahalar shaida wajen ɗauka da bawa wani sai a zo a ce za a sai da gidancan ka zo ka shaida ce gaskiya ba zan shiga ba wahala ne shaida to Allah ya ce wala ya aba shuhada'u ku masu ba da shaida kada ka ki Allah yana lallashin ka kai ma ka taho ayi aikin da kai wala ya ba shuhada'u idza ma du'u kada waɗanda za su ba da shaida a kira su su ki su ce su gaskiya ba za su shiga harkar shaida ba Allah ya ce inda ka inda kana kusa ka zo ka ba da shaida ko wajen ɗauka ko wajen bayarwa wasu lokacin mutum zai ki ɗaukar shaidar wasu lokacin kuma zai ce a ce shaidar nan sai an je kotu sai ce a ba ni wallahi ni matsala ta da shaida kenan sai alkali ya ta kiran ka kotu wani ya ganka a kotu sai ya dauka maka aka kawo kara ko a ce ka je hukumar EFCC ka bada shaida a ganka a ce ka aka kamo ko a ce ka je ICPC ko ka je police wani baya son tafiye tafiyen zuwa wajen jami'an tsaro wajen bada shaida ko kotu ko kuma a ta kiransa maganan shaida to wannan yasa wasu ke tsoron su dauki shaida ko su bayar da shaida to Allah ta'ala ce wala ya bashuhadau idza ma du'u idan an kira su zuwa ga shaida kada su ƙi wala tas'amu Allah ce kada ku ƙosa an taktubuhu ku rubuta shi sagiran au kabiran ila ajalihi shin abin da za a karɓa ɗin nan mai yawa ne ko kaɗan ne babba ne ko ƙarami Allah ya ce kakku ƙosa wajen rubutawa za kun ga mu yanzu ƙanana abubuwa ba ma rubuta amma an ka shiga ƙasashen duniya komai ƙanƙanta abu sai ka fito da rasit ɗinsa sai dai a haɗa maka su gaba ɗaya a fitar maka da su a kawunta ka fitar da rasit ɗin cewa komai ga kuɗinsa na a rubuce Allah ya ce kakku ƙosa wajen rubuta shi ko kaɗan ko mai yawa ila ajalihi zuwa ajalinsa zalikum ku duba wata gwaninta ta alkur'ani zalikum duk waɗannan dokokin da aka faɗa mai rubutu mai ba da shaida ga mai yin imla'i mai karɓa kuɗin mai bayar da kuɗin mai rubuta kuɗin mai kaza sai Allah ya ce aqsatu inda Allah shi ya fi adalci a gurin Allah ba za a samu matsala ba sannan sai ce wa aqawahu kuma shi ya fi dacewa eh lishahadati wajen ba da shaida sai kuma ce kuma wa adana Allah tartagu shi ne kuma ya fi kusa da ba za ku yi kokwanto ba. Muna mun samu abu uku, aka satsu da aka wamu da adina. Aka satsu da aka wamu da adina. Allah ce wannan shi ne aka satsu inda adalci ake nema abu wannan ka'idar. Sannan aka wamu in ana son a shaida mai kyau abu wannan tsarin da Allah ya ba wannan shaida. Sannan wa adina Allah tartabu a sa shaidu a yi rubutu saboda shi ne babu kokwanto ba za a zo an shiga rudu akan mai karɓar ko mai bayarwa ko kuma ajalin da za a kawo kuɗin ba illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum Allah ta'ala ce sai dai in ta kasance kasuwanci ne halartacce wanda ake kuɗi hannu da hannu irin wannan ba sai an rubuta ba an ga kasuwa karɓi kuɗi ba ni kaya ba ni kaya karɓi kuɗi irin wannan siye da siyan aka ce za a rubuta ai sai a cika tafai da yawa kowa ya sallama sai ya biya kowa zai dauka za a siyo yaro zai siyo ashana zai sai allura sai a rubuta zai sai tattasai sai a rubuta sai a rubuta attaru sai a rubuta magi sai a rubuta gishiri akwai ƙananan abubuwan da ko ba a rubuta ba ba a fiye fitina a kansu ba ko shine kasuwancin da ake yin sa hannu da hannu to Allah ya ce wannan tudiruna ha bainakum wanda kuke kasuwancin hannu da hannu kuke juya shi a tsakaninku wannan ba sai ko rubuta ba sai ce falaisa alaikum junahun wannan babu babu wato ainihin laifi a kanku Allah taktubuha idan buku rubuta ba sai Allah ya ce wa ashhidu iza tabaya'tu can an gama da magana bashi kenan wa ashhidu iza tabaya'tu Allah ya ce in za ku yi kasuwanci ma a rubuta yadda ake rubuta bashi shi ma a rubuta wa ashhidu iza tabaya'tu in za a yi cinikayya shi ma a rubuta da ake rubuta bashi shi ma cinikayya a rubuta shi wala yudarra katibun wala shahid Allah ta'ala ce kada a cuci mai rubutu ko a cuci mai bada shaida a tilasta ka ka canza shaida ko a tilasta ka ka canza rubutu ko kuma a jaka wani guri a ce sai an tafi Abuja za a yi rubutun ko sai an tafi Abuja za a bada shaidar ko sai an tafi London a can za a yi abin kaga an wahalar da mai shaida an wahalar da mai rubutu to Allah ta'ala ce kada ku cutar da mai rubutu kada ku cutar da mai ba da shaida wa in ta fa'alu idan kuka aikata haka na hanyar cutarwar fa innahu fusuqun bikum Allah ya ce wannan fasikanci ne ya kasance tare da ku ma'ana kun aikata abin da bai dace ba kun fita daga da'a kun keta dokar Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku kunce-kuncen shari'arsa duk wannan abin da Allah ya gaya mana kunce-kunce ne na shari'a don mu sani wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne da dukkan komai da komai to wannan wannan kashi na ɗaya kenan saura kashi shida eh sai mu tsaya ana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuban harshe Allah ya ba mu ya yafe mana eh malam mai tambaya yana cewa mahaifiyarsa ta tsufa sosai ba ta iya azumi shi ko ba shi da wadatar da zai iya ciyar mata shi ne ya ce ko zai iya yi mata azumin bayan sallah a'a ai mutum da ransa ba a cewa a yi masa azumi sai dai a yayi ko ya ciyar shi saboda haka idan kai ita, ita kan kanta da ta kasa azumi ba ta amuna ta ciyar shi kenan azumi ya faɗi dama ba a iya azumi ba a ciyar in ba za a iya cewa ba fa shikenan babu wani abu a kanta kuma saboda haka shi yasa ai abun sauki gare shi a kara makalla to kai ma danta baka da abin cewa balle babarka kaga ashe kenan sai a jinkirta zuwa lokacin da za a samu abin ciyarwa in ba a samu ba kuma shi kenan ya faɗi dama ci aka yi azumi in ba za a iya azumi ba a ciyar saboda tsufa mun karanto wancan satin abdullahi dan ah, anas dan malik annabi alaihi salatu wasalam ya masa addu'a Allah ya bashi abubuwa guda uku yace Allah ka bashi tsawon rai Allah ka bashi arziki na'am Allah ka bashi zuriya na hudun ma yace Allah ka sa shi a aljanna Anas dan Malik zuriyarsa tsakanin yaya da jikoki da su taba kunne ba ma masu rama ba a san adadin su ba amma an ga wata makabarta da kusan kabari sama da ɗari an ce duk zuriya Anas aka binne a gurin sannan ya yi shekara kusan ɗari ko ɗari da ‘yan kai sannan kuma saboda yawan iyalinsa sai da ya koma bayan gari ya yi garkensa ya yi gidansa daban kawai duk wanda kaga ya shiga ya fito zuriyan anas tsakanin jika da ɗa jika da ɗa ta taɓa kunni kuma ya kai shekara casa'in ko zuwa ɗari har sai ta kai baya iya azumi sai dai in an yi azumin ya dinga ciyarwa to wannan ya sa malamai suke ga wanda ya tsufa ba zai iya azumi ba abin da ke kansa shine ciyarwa don kuma ga tsufa ga talauci ba zai iya azumi ba zai iya cewa ba shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mala ina matsayin ƙarin kuɗi da ake mana in mun ci bashin katin waya to ai wannan kai ma ka je ka tambaye masu katin waya tunda wannan naga akwai rudu akan mas'ala wasu ce kuɗi da kuɗi ne wasu ce kuɗi da hidima ne wasu ce kuɗi da kaza ne ni dai ban tsaya gaskiya na yi cikakken bincike akan abin ba shi yasa na ja baki na na shiru ni dai ba na yi ko ba na cewa mutum ya yi in kuma ya mutum ba zan ce masa komai ba a inal halala bayyin wa inal harama bayyin bayna huma umurun mushtabihat wasu na ga kuɗi da kuɗi to shi kansa wannan air time din da ka karba air time din kuɗi ne ko ba kuɗi bane ka ko kadara ce time din kadara ne ko kuɗi ne idan kuɗi da kuɗi ne kaga dole su zamo daidai da abin da ka karba daidai abin da zaka da shi kuma daidai abin da aka baka daidai abin da za ka siya to in kadara ce lokacin da ka ba da kuɗi airtime kuma ya koma kadara to kaga sun saba a jinsi wannan su ya zama ciniki ne cinikin bashi ne cinikin bashi kuma ana iya maka ƙari a ce kuɗi hannu kaza bashi kaza to wannan ɗan rashin tantance wannan bambancin guda biyu ni har yanzu ban ga wanda ya rinjaya kwakwalwata ba kuma fatawa ba ka yinta sai ka fahimta to shi yasa nake yin shiru malam mai tambaya yana cewa shi da, da, da yana satan takalman mutane a masallatai amma yanzu Allah ya shirye shi ya daina shi ne ke tambayar zai biya ne ko tuban da ya isar masa kai amma dai congratulation barawan takalmin masallaci Allah ishirye shi ai ba karamin ci gaba aka samu ba wallahi muna maka congratulation muna taya ka murna muna taya ka farin ciki ko muna maka addu'a Allah da wamar da tubanka domin ko wani barawon shi ya ki zo ya ce ya tuban ai kai da kace ka tuban ba karamin ci gaba bane ba karamin alheri bane da haka dukkan mu nan muna taya ka murna da ka tuba ka daina sata takalmin masallaci kuma Allah ne kadai san yawan takalmin da ka sace Allah ne ya san mutanen da ka sa bakin ciki waɗanda ka kwashe musu takalmi saboda haka yanzu nadama ta bayyana ko daga cikin dama shuruɗin taubata annadama ala ma fata yanzu yayi nadama da aka muna maka addu'a Allah ya tabbatar da kai akan tubanka ya tuba ya daina sata takalmi Allah tabbatar da shi akan tubansa Allah ba shi sana'a da zai daina daukan takalmin mutane to sai kuma yanzu ka daina ka yi nadaman na baya kuma gaba ba za ka sake sata takalmi ba yanzu abin da ya rage shine masu takalman ko suna da haƙƙi a kanka na takalmansu to shi kuma irin wannan wani ma ka san shi ko wani baka san shi ba wani ka san kudin takalmin wani baka san kudin takalmin ba wani ka san yawan takalman da ka ɗiba wani kuma saboda ka daɗe kana yi ba za ka iya gane takalman ba to inda matsalar take shine yanzu wani ka san shi amma bai san kai ne ka ɗaukan masa takalmi ba idan ka je ka ce masa kai ne barawan takalminsa to zai dauka duk takalminsa ma da ake sacewa kai ne kuma ka bata kanka suna a gurinsa dan zai ta ganin ashe ma duk satin da ake a unguwa kai ne kake yi to daga nan kaga kuma sai ya mai da kai barawan takalmi ko ta daraja Allah baka nan gaba sai ya rike cewa ai barawan takalmi ne to kaga kakka ga wa kowa kai ne barawan takalmin nan ka ja bakinka kai shiru to shi wannan ya za ka yi da shi wanda ka san shi ka san kuɗin takalminsa amma ba ka son ka gaya masa kai ne ɓarawan takalminsa to abin da za ka yi idan kuna wata hulɗa da shi sai ka duba ga mai son turare ne ko mai son kaza ne sai ka duba daidai kuɗin takalminsa sai ka siyo wani abu daidai kuɗin wannan sai ka je ka ce wallahi wani saboda hulɗa da muka daɗe muna yi shine na tafiya na ɗan siyo maka ɗan turare na kana yawan son turare ko na siyo maka kaza shi zai karba a zuciyarsa yana ga ka masa alheri amma kai a zuciyarka innamal amalu binniyati niyya ka can zuciyarka tana cewa kudin takalmin ka shi yana ga ka masa alheri amma kai a zuciyarka laka ma nawaita wa laka ma akhasta saboda haka ka fita sha'aninsa ba tare da ya gano kai ne barawan takalminsa ba amma ka mai da kudinsa waɗanda kuma baka san su ba amma kuma ka gane za ka iya ƙiyasta takalmin tun da ka fara sata takalmin ka zuwa yanzu zai kai kuɗin da za a ƙiyasta su za su kai kaza ba mu fa yadda ka siyar ba na yadda farashin takalmin yake a lokacin da ka ɗauka don wani zai iya ɗaukan takalmin dubu ɗari ya je siyar dubu biyar ma to ba yadda ka siyar za a duba ba yadda farashin takalmin yake a lokacin ba a yanzu ba ta yi wani takalmin kuma yanzu inda za ka ƙiyasta faɗuwa yi wani kuma tashi yayi to shi yasa aka ce kai amfani da ranar da ka sata ba ranar da yake yanzu ba to sai ka gano takalman da ka ɗiba da za a tattara su gaba ɗaya za su yi miliyan ɗaya amma ba ka san masu takalman ba to sai ka rubuta cewa ana bin ka bashin miliyan ɗaya kawai ka rubuta ka aji duk sanda ka samu kuɗi da dubu goma ne da dubu biyar ne da dubu uku ne kane kana ragewa duk sanda ka samu sai ka je kai sadaka sadakan nan da kai ba ka yi don ladan ya dawo akawun ɗinka ba ne ka dawo ne domin ladan ya koma akawun ɗin waɗanda ka ɗiba wa takalmi ba sani ba ka gan kai haka ka cika sharaɗin tuba guda hudu ka yi nadama abin da ya wuce ka daina yanzu kai alƙawarin ba za ka daina ba kuma ka mayar da masu haƙƙi haƙƙinsu in kuma ka san ka san su suna da hali kai ko baka da hali to za ka iya musu ta dabara ka ce sai ka je ka ce salamu alaikum wa alaikum salam ya gida iyali ya azumi gashi har mun yi sha hudu gobe za a tashi na sha biyar Allahu akbar wallahi dama bi nake yi saboda zaman duniya ba san me aka wa juna ba shine nazo da Allah in na maka wani abu da wanda ka sani da wanda baka sani ba ni ma ka taɓa yin wani abu da wanda na sani da wanda ban sani ba muna so dai a yace wa juna komai da komai saboda mu saboda mu ci moriyar watan Ramadana Allah sarki ha an yi rabi Allahu akbar ha an yi rabi to sai ce a to ai ba komai insha Allah ai ni ma wallahi dama ina fata ni ma Allah ya yafe mu saboda haka ba komai ai kawai mu je an yafe wa juna ce komai da komai fa ya komai da komai ka ce to to salamu alaikum to Allah ya yafe mana gaba ɗaya sai ka sai kai gaba to kaga dai sab abinda yasa ba a san a gaya wa mutum yanzu sharri mutane rike shi suke ko ka tuba daga sharri in wani ya ji ka taɓa yi ko ya san ka yi to ya dinga binka da shi kenan balle yanzu da Allah ya sa wataran ko ka shiga siyasa so ne zai rubuta ya ce ɓarawan takalmi ɓarawan takalmin masallaci ko ka zama ɗan majalisa ko gwamna ko sanata ko wani abu sai wani ya riƙe wannan ko kuma ka zo ka yi kuɗi ko ka zama malami ko ka zama ɗan kasuwa ko attajiri wata ɗaukaka za ta zo ma wani sai ya rasa da me zai sauke ka ko yawwa wani neman aure za ka je sai je ce kun san ku wanda za ku ba auren nan tsohon ɓarawan takalmin masallaci to saboda wannan shi yasa ake so in kai laifi Allah ya rufa maka yanzu da Allah yana so ya tozarta ka kana tsakar satan za a kama ka shike na a maka abin a kai ka a yi ma duka wajen civil defense ko wajen kaza kaza a yi ma duka ko a je a ɗaure ka amma da Allah ya rufa maka asiri har ka gama ka ba kama ka ba to ai kaga wannan abin shi kadai ya saka gode wa Allah sannan ka zo da kanka ka tuba kuma kai nadama har kana neman hanyar da zaka biya mutane haƙƙin su wallahi muna taya ka murna kuma Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya baka sana'ar da zaka ka daina yin wannan hali to akwai lacca gobe za mu fara fita lacca gobe da yamma karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi awa ɗaya za a gabatar da lacca a fce ko a fce an san fce ne da take kyakkyawan ɗabi'u a musulunci shine topic ɗin eh sau da aka gobe ba a ɗauke wa kowa ba sai wanda yake da wani hidima hudu da rabi na yamma zuwa biyar da rabi sha Allah gudunmawa masara buhu uku gero buhu ɗaya da dag- dag- daga dr suraj abdulkarim dubu ɗari daga abdul shahid baffa Allah ya cika mishi burinsa na alheri dubu biyar daga ibrahim usman Allah ya bashi lafiya dubu biyar a taya mu addu'a ni da abokina muna cikin matsalan bashi ɗari biyar Allah ya bani miji na gari ka yanzu mai ɗari biyar ɗin nan ne har yanzu bai samu ba su zo ba ne wake wata ce wake waccan ta zo shi ma ya zo a wake mai ba da fili ita mai ba da filin ta zo wake alkali ne in ya zo zai mana bayani inda aka kwana in ka gama sai ka sanar da mu don watakila ɗaurin auren ma in an yi ɗin don mu ɗan yi ɗan abin nan ko? ɗari biyar Allah ya ba ta lafiya to dukkanku da waɗanda suka ba da kayan abinci da kuɗi da sauran abubuwa domin a bawa marayu duk muna muku addu'a wannan tawassali da kuka yi da wannan alheri da kuka yi Allah ya karɓa ya sa muku a mizani malam muna miƙa godiyanmu yau an sake an an an an sake mana alhaji munkaila wanda ya shafa shekara bayan an biya kuɗin fansan shi to Allah ya Allah ya kubutar da shi Allah kuma ya kiyaye gaba yadda aka sako shi dinnan kuma Allah ya kiyaye gaba Allah ya sa kafara ne ba ni da lafiya ba ni da lafiya Allah ya baka lafiya muna roƙon Allah ya ba mu sa'a cin jarabawa tawa egg ne ko jam Allah ya ba da nasara muna roƙon addu'a Allah ya- ya ba yara na miji na gari Allah ya ba su miji na gari sauran bukatu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا الله بأسمائنا وبصارنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا